بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد نبي رؤوف رحيم وعلى آله وصحبه كقدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة بلساني يفقه قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بلا سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi a bisa ikonsa da nufin sa da Allah ya ƙara kawo wannan rana ta Alhamis wadda ta zama 25 ga watan Ramadan hijiran annabinmu daga Makka zuwa Madina ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyar wanda ya daidai da hudu ga watan hudu haihuwa Nabi Isa dubu biyu da ashirin da hudu muke taruwa a wannan gari na unguwa mai rogo a wannan babban masallaci na Juma'a domin ci gaba da bin tafsirin magabata a cikin wannan littafin da sarki shine Alkur'ani idan dai yan gwamu manta ba dai mun kwana ne a ayan da muka kwana a cikin wannan sura mai albarka shi ne sutul araf a ayan da muka kwana malin da yadda Allah malam Ibrahim zai karanta mana a ayan da ke gaba mu dora da izinin Allah da shekunsa Allah ya mana gudunmuwa Allah ga kuma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون bismillahir rahmanir rahim Allah mai gina doka yana gaya ma annabi sa ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina cewa kul ya rasulullahi ka gaya ma jama'an ka inna ma harrama rabbi abinda ubangiji na lalle abinda ubangiji na ya haramta mani ya haramta mani alfawahish manya manyan zunubai shine aikata azina da sauransu shan giya da sauransu eh wannan Allah ubangiji ya haramta alfasha eh ma zahara min hama badana da abinda da wanda za a yi a bayyane da wanda ake a boye in dai zunubi ne Allah ya hana musanyin kaba'ir manyan manyan zunubai ubangiji ya hana yace wa ismu da aikar sabon Allah wal bagai da zalunta yan uwa musulmi mutane duk wannan ubangiji ya hana bigairi haq ba tare da gaskiya ba ta hanyar zalunci ubangiji ya hana saboda yan uwa a bar aikata alfasha eh zahiri da baɗini yin shi a bayyane ko yin shi a ɓoye sannan a bayan aikata sabon Allah balle zalunta in uwa musulmi wannan haramun ne ba tare da haƙƙi ba ta hanyar cuta kawai ubangiji ya hana wannan sannan Allah ya ce wa an tushriku billahi kada kuma ku haɗa Allah a wurin bauta ta hanyar shirka wannan ma babban al'amari ne eh babban laifi ne Allah ya tsare eh ma lam yunzir bihi sultan eh wanda ai malami ne yanzu bihi sudan wanda Allah bai saukar da hujja ba eh akan a hada hada shi da wani eh shi kadai yace abota mishi eh wa abudu rabbuka ta yake da atika yake eh ka bauta ma Allah kai kadai eh shi kadai zaka bauta ma eh har ka ƙara samun yaqini daga Allah eh tsoron Allah a zuciyarka haka Allah yake amma bai ce ka bauta ma ba tare da wani ba eh shirka kenan Allah ya tsare eh wa an taqulu ala allahi ma la tafalun mana ta'alamun kuma kada ku faɗi abinda abinda ba ku sani ba eh ko ka ce Allah ya haramta kaza ko ya haramta kaza abinda ba abin ba haka ba ba aya ba ba hadisi ba kawai ka kirkiro magana eh ka ce Allah ya haramta eh kamar yan uwan musulmi yan uwa ake cewa eh akwai abinda ya haramta ma mata eh a cikin dabbobi ko akwai abinda aka haramta ma maza kamar da Yahudawa suke yi to wannan karka karka kirkiri ƙarya ka jingina ma Allah eh Allah ya halasta mana dabbobin ni'ima musibinsa abinda Allah ya haramta mataccen dabba eh Allah ya haramta mu wannan Allah ya tsare mu gabaki da eh na'am ولكل أمة نجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون to shine ubangiji yake gaya mana yan uwa Allah yana gaya mana annabi sallam yace wa likulli ummatin kowace al'umma ajalu eh akwai ajali a gare ta mana akwai ranar da za ta bar duniya gabaki daya eh akwai ranar da zai karbi Allah zai karbi ran da ya basu na aro da ya bayar Allah zai karba ajali kenan kowace al'umma tana da ajali mana akwai lokacin da Allah ya aje za su bar duniya eh rai za ta bar za ta bar duniya gabaki daya to bai za ja ajaluha idan bai za ja ajaluhum idan ajalin su yazo to la yasakiruna ba za a jinkirta musu ba eh kaji dubai inda Allah yake gudurta hukunci eh al'umma za su ga mota dan su da yawa an tafi wasu su ga jirgi kasa wasu wasu su girgin jirgin sama inda kaga Allah yana magana jami'i ne kaga ya ce wa likulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali mana akwai ranar da Allah zai dauke su eh zai karbi rayukan da ya ba su gabaki daya eh fa za ja ajaluhum idan ajalin su yazo la yasakiruna ba za a jinkirta musu ba eh ka duba za a shirya an tafi lafiya a dawo lafiya sai ga an dawo an ce ba su gabaki daya eh kaga wannan kudura ce an hau jirgi an tafi za a sauka lafiya su ganyan shi a jirgi ya yi kaza an samu matsala to wannan ajalinsu ne ya zo lokaci ya yi suraka sababi sai zai faru eh Allah ya samu dace eh Allah ce lafi kino sa'atan ba za a jinkirta musu ko da da awa ɗaya ba eh a ce an jinkirta awa ɗaya ba to ba zai ba in dai ajalin ya zo to an gamu kawai sannan wala yastakdimuna alaihi kuma ba za a jawo ajalin ba lokacin shi bai yi ba eh duk yadda ka so mutum ya kare ya zama ba shi a duniya to baka isa ba sai lokacin shi yayi eh duk yadda aka so a gaba ma'ana a kashi dan adam to sai lokacin shi yayi eh Allah ya sa mu dace wala yastakdimuna ba za a jawo ajalin ba eh a ce an kashe shi kawai lokacin shi bai yi ba to ba haka bane ajalin shi ne lokacin yi eh Allah ya sa mu dace to kaga wannan ya kaga wannan yana da kyau Allah yana nuna mana mu ji tsoron sa ne eh tun kafin ajalin ka yazo kai kokari ka samu da kai eh shi mun yake cewa iktadim kamsa qabla hamsi eh ka tattare abuwa guda biyar kafin biyar su same ka eh ine na farko dai lafiyanka kana da lafiya to ka bauta ma Allah ka nemi abin da ya kamata ka nema ka bi Allah da lafiyar da Allah ya baka kafin ka zama cikin rashin lafiya eh kuma lokacin da kake wadatuwa kana da hali kai aikin alheri kafin eh talauci zo ya same ka kaga ai babban al'amari ne ko eh ana so mutum ya wannan kokari tun kafin wannan lokaci yayi tun lokacin da kake da dama maza kai abin da ya kamata da shi da wannan damar kafin damar ta kuce maka eh sannan kai sannan eh sannan kai tattalin rayuwanka kafin ajalin ka yazo to wannan abuwa guda biyar manzala ya ce ka tanadin su kafin biyar yazo ya same ka Allah ta mana gudunmuwa da dacewa eh kaji an ce lokacin da annabi Idris alaihi salatu wasalam ubangiji na fara labari ce innahu kana siddiqan wa'ad wa kana rasulan nabiyya shi annabi Idris annabin Allah ne mai gaskiya ne Allah ya kira shi mai gaskiya duk wanda kaji Allah ya kira shi mai gaskiya ya more duniya lahira eh Allah ya tsare mu gabaki da to kaga shine sai mala'ika Azra'ilu yace zai je ziyarce shi ya nemi izini wajen rabin izzati Allah ya bashi nama ya je ziyarce shi shine je ya same shi to gaisa ce kaji kaji kaza bayan sun gama ya zo da rako shi sai ya ce mishi to an ce kai malaika malaika mutuwa ya ce eh eh kuma Allah ya ga wace kullu nafsin za ta mutu ko ce za ta dani mutuwa eh yace to ina so ni ne ma ina so ka dan karbi rai na mana in ji yadda yadda ake ji sai ya ce ai mu dunna malaiku ne eh eh la yasuna ma la yasuna lama amaruhum wa ya faɗi ma yumaru yace mu ba mu aikata abinda Allah bai wuce mu ba eh muna aikata abinda Allah ya ce mu yi ne to Allah bai bani umarni ba ya zan yi sai ce to karɓi mana ubangijin kamara kaji inda Allah yake son mala'ika inda yake son annabin Allah shike nan sai roki ubangiji ubangiji ya ce kaji bawanka ga abin da yake son ya ce to karɓi shi mana shine aka ce sai a karɓi ransa ya yaji dan dani mutuwa a ce kullu nafsin za'ikatul maut ko wace rai za ta dani mutuwa ko bibiyan da Allah ya kada dana amma dai tafiyan mumini ba tafiyan kafiri bane eh tafiyan mumini ba tafiyar fasiki bane yanayin tafiyar su ba ɗaya bane shi mumini in zai in zai za a karɓi ran shi akan ce mishi ya yi sanar mutma'inna irji ila rabbi radin mardiya ya ce ke rai wanda Allah rai da tsantsuwa na tsantsiya wanda Allah yake kishi da yake son ta eh eh sai ce ki haƙuri da wannan duniyar ba wata aba bane sai ce irji ila rabbiki ya ce koma ruwan ubangiji ka ana mata haka kawai sai sai daga ta daga aljannan ta gidanta da komi to da Allah za ta bi za ta damu an ce ga gidanta to wanda ko bai bin wanda wanda yake kafiri ne ko fasiki ko ko mai laifi ne fa to kaga tafiyan shi ba irin dai bane za a ce mata yadda su urjum nafs urju bi nafsiki ya ke rai fito da kanki kawai to kaga wannan ba dadi to amma kaga dai ya ku dan mutuwan ko eh sai annabi sai annabi sai aka dauke ya aka dauke ransa bayan dauka ya ji ya ji ya dandane mutuwan sai aka dawo shi da shi to lokaci bai yi ba amma da kaga annabawan Allah ne yayi ko eh shikenan sai ce to abin da ke bukata ka roki ubangiji ka roki mana ubangiji ka dan kai ni ka kai ni in ga aljanna gai da wuta take yadda Allah ya tsara sai ce ai ba da iko sai abin da ubangiji kai yace to ka roki mana ubangiji Allah ya roki ubangiji shine sai dauke sai sama shine ya kai shi wuta ya kai shi aljanna an ce tunda annabi Abbas sai ka ce tunda annabi Ibrahim annabi Idris ya shiga aljanna ya ji dadi ya gani ma ya ce to shikenan ka gani zan fita shi ai fa ba zan fita ba ya zai zo shiga aljanna sai an ce mulkin man Allah kina cewa duk wanda ya shiga aljanna kuma da kala fiya ko kare ne fiha abadan wanda ya shiga aljanna zai dawo a cikin sa shi ya zai ce yace zai fito yace Allah to kaga bawanka ya ce ba zai fito yace da kyale shi eh to shine aka ce annabi dai shi a yanzu shi bai mutu ba amma yana cin aljanna eh kaji Allah ya kamu da su ne kadai su bi ne aka yi sama da su da annabi Isa alaihi salatu wassalam to kaji amma kaga ba ajalin shi ne yazo ba ko ba haka ba roƙa ya aiko eh an ce a ƙarshen jiya ce a ƙarshe zai za a dawo da shi shi ma Allah ya muni muwafaka to kun ji abin da Allah ce la wala yastaqdimuna wala yastaqdimuna alai ba za a eh ba za a jawo mutum ta zo ba kawai eh duk wanda kaga an kashe shi to lokacin shi ya riga yayi ne eh kawai yan ta'adda ne ko ko mutanen kwarai ne suka kashe mutum ko ya mutu a daki ne to ajalin shi ne ya zo idan bai zo ba wanda ya sai kashe shi da Allah ku lura mutane aka kama aka je aka rike ana tare za an kashe su suka dawo ba biya komai ba kaga ajiri bai zai zo ba ai wani kuma an biya kudin ma kashe shi kaga ajiri ya zo nan ne sababin tafiyan ai za ga an an hadari mu an hadari a mota ko ai ajiri ko wani abu sai ka ji mutane kana su rasu sai ga an ce mutum mutum aka ce mutum ko kurje ne bai yi ba to kaga lokacin shi bai bai ko eh Allah ya samu dace na'am
يا بني آدم إما يأتينكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
to shine ubangiji yake cewa ya bani adam ya ku zuriyar annabi Allah annabi adam imma ya tiyannaku rusulun minkum yace idan manzanninmu manzonmu ya zo da gare ku ya kussuna alaikum ayati yazo yana karanta muku ayoyinmu to ku sani fa manittaka wanda ji tsoron Allah bai hada shi da kowa ba wa aslaha yayi aiki yayi aiki yayi aikin da Allah ya huce shi to ya sani wannan bawan Allah wayannan ba da suke wannan fala hawfun alaihi ba su da tsoro a ranar gobe kiyama eh ka san ranar gobe kiyama ran tashi hankali eh yawma yafuru mar min ayi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in yawma idhin sha'anu yughni haka Allah yake eh kowa eh a wannan rana zaka ga dana gudun uba uba na gudun da zaka ga kaka na gudun eh jika haka jikan duka kowa na gudun kowa mata na gudun miji miji na gudun da mata haka za a kai me yasa ya ka tambaya kace me yasa warke gudun juna shi miji yana gudun kar ya ga matan ta ce a gashi yayi muni kaza yayi muni kaza kaga kaga an san kama shi da dai saboda haka baya son wani abu ya kawo shi matsala a rayuwarsa eh wannan ranan gabaki daya eh da bai sai ga uwa don kar ta ce ai bai mata biyayya ba eh akwai haƙi na ta bai ce bai cika mata ba kaga ranan ai ai ladan zadi ba ko to shi sa ake gudun juna ai Allah ya tsare kowa yana ta kai ta kai eh in kaga wannan neman wani aljanna to ya ka samu idan kana neman wani aljanna kana neman wani kana neman wani a kiyama to ka samu aljanna wanda ya shiga wuta ba zai nema to ai ka gani to shine ai dan aljanna suka shiga aljanna muminai su za su su hankalin su ya kwanta su a cikin nasuwa za su tambaya ban ga wani ba ban ga wani aboki ba amine mu wani muna huda ina yake ban ganshi ba sai Allah kawai sai ya yi hijabi sai ya gansu a cikin wuta wa'annan in ba su aikata alheri yanzu gansu wuta kawai eh domin dan aljanna ya san dan aljanna eh babu shi a miki tsakanin su eh ba kamar mu ne ba in gidanka ne ne baka hange wancan gidan a'a kana hangen wanda yake talluka dama ba su shamaki tsakanin mumini da dan wuta su akwai shamaki sai an yayi hijabi a tsakanin su amma mumini da mumini da ba in wajira da tun a duniya yayi saboda a lahira ma ba wani hijabi tsakanin su in za ka yi magana dan uwanka ko ina ina ne kana kallon shi kuna magana juna ko ina ina ne balle ma kuna kusa dama to shi ko kafiri yana cikin wuta ba a so ka ga abin da tare baka da hankali dan ana so ka ji dadi ne ai aljanna kana daga cikin farha wa surur eh aljanna do daga nan sai sai an yan aljanna su ta tambaya to ba mu ga suwa ne ba duk ga guraren da sai aljanna suke mu ba mu ga su ba gon su ba ko me ya faru sai su tambayi Allah ina suke suwa ne sai Allah ya ce ga yanda suke ko sai a yayi jabi sai gansu a wuta to kana kallon su hankali ka zai tashi sai ka ji mu'minin suna tambayan yan wuta a'a ma salakakum fi sakar wai me shiga da ku wannan wuta to ba abin da za su fara fada lam nakum minal musallin a sallah ne ba ma yi a shiga ga sallah babban al'amari ne dan uwa farko abin da zai kama zai zai zai halaka dan adam rashin sallah eh kaji lam nakun minal musallin mu ba ma ni ba ma mu ba mu damu da sallah ba to kaga ashe wanda suka shiga janna sun damu da sallan kenan Allah ya tsare mu eh walam walam nudimul miski kuma ba ma fita da zakka mu ba wanda ba su da shi eh duk abin da muka samu na dukiya kawai sai mu yi abin da dama ne ba fitar da hakkin Allah wa kunna nahudu mara'idi mu muna cikin masu sabon Allah masu aikata abin da Allah ya hana tare da masu aikatawa hatta ata da yake har kiyama ta tashi a gare mu eh har kiyama ta tashi da mu gabaki daya kajin suka ce to kaji sai Allah ya ce ba tan faushi bar shafi wa'annan ceton mai ceto ba zai amfani su ba shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da Allah in wa mu kiyaye sallah eh sallah babban al'amari ne kisa manzo Allah yake cewa awwalu ma yahsibu bi amri yawm qiyamati as-salat farko amin da da da hisabi a da shi shine sallah to kaga sallah babban al'amari ne kaga shi za a tambayan wuta in wuta shi za su shi za su bada labari ga abin da ba sa yi kisa mu kiyaye lokacin sallah eh kar bacci ya dauke ka da asuba kana asuba kai ta bacci wannan ba karamin kure bane eh kai kokari ka tashi ka tashi iyalan ku sallah eh azar ka tashi ku sallah wuce yara kokari ka sa ido akan yara kudin gudun sallah din Allah ya taimake mu eh to kaji mm shine ubangiji yake magana eh ka gani ina yake cewa ya turku sunna kamar taka wanda yake tsoron Allah bai hada shi da komai wajen bauta wa asla ya gyara ayyukan sai aiki na kwarai wala hu alai ba su da firgici ko tsoro wala hu yazanun kuma ba shi da damuwa ranar gobe kiyama eh ka san ba abin da yake a ce mutum na damuwa da alama wani na cikin damuwa to wannan damuwa ba shi a lahira eh la hu alaihim wala hu yazanun duk wanda bai da tsoro cewa za a tashi a wuta sannan bai da bakin cikin gurin da ya zauna aljanna ta samu to dala wani damuwa ne a gare shi kenan yana cikin farin ciki da murna Allah ka sa mu cikin wannan yanayi na'am والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النير هم فيها خالدون to kun ga Allah ya ba mu labarin mutane kwarai wanda suka abi Allah ba su haɗa Allah da wani ba a wurin bauta ba a wajen bauta ko wajen addu'a ko wajen wani abu Allah kaɗai suka tsaya ma wajen ibada wajen Allah suka tsaya ma wajen neman taimako wurin Allah suka tsaya ma eh ba su haɗa Allah da kowa ba a wajen ibada ubangiji ya ce ba su tsoro su bi gidan gobe kiyama to amma Allah ne ce wallazina kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka ƙaryata ayoyin alqur'ani fa ayoyin da muka saukar musu littafan da muka saukar su guda hudu injila zuhura injila zuhura a taura alqur'ani suka ƙaryata ba su yadda daga Allah bane duk ba su aiki da shi ba wastakbaru suka yi girman kai daga bin arbari daga bin ubangiji da yarce su eh ga wanda yarce ka kuma kana bauta wanda bai yi ka ba to kaga ai girman kai ya kai Allah ya tsare mu gabaki da anha eh suka girma kai daga ayoyin Allah ba su imani da ita ba eh an ce akwai tashi kan suka ce wa ya gano eh sai suka ce ba su yadda ba Allah ya tsare mu an ce wani daga cikin makiri ja'in manzo Allah yana cewa za a tashe ku ranar gobe kiyama sai ya dauko ni kashi kashin wata dabba da ta mutu da da mutuwa irin kashin bayan nan sai zai nuna wa shi ya ce Muhammadu eh ya gani ya ce kaga wannan eh yanzu wannan ma za a tashe shi manzo Allah sai sai ya ce manzo Allah haka izgiri ya zai magana yanzu wannan ma wannan ma za a tashe shi sai ce eh za a tashe shi amma kai kuta za a saka to magana ya kare daga nan daga nan fa wannan hayyara hayyara bai imani da Allah ba wallahi wallahi kashe shi akai a cikin kafirci to kaga wuta ta tabbata gare shi Allah ya tsare mu gabaki ne kaga me yake me me ja mashi jayayya da ayin Allah Allah ya tsare mu gabaki ne ulaika sabun nar Allah ya ce masu jayayya da ayoyin ubangiji ba su imani ita ba wayannan kai tsaye Allah ya kira su yan wuta kawai kuma Allah ya tabbatar eh ya confirm yake hum fi kafiya kalidu a cikin wutan za su dawwama kaga ba ranan ci ba ranan fita ko Allah karba mu da shiga wuta da dawwama a cikin ta shigan ma balle dawwama Allah kare mu na'am فمن ظلم ممن ابتغي على الله كذبا او كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب نعم.
حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah ya mana tsari da ubangiji ya ce fa man lallai babu wani mutum wanda yafi kowa wanda wanda wanda yafi zalunci azlama yafi zalunci eh la ahadu eh babu ba- babu kaman wani mutumin da yafi kowa zalunci kaman mimman ittara ala Allah kaziba ka wanda yake kiri ƙarya ya ce ma Allah ya jingina ma Allah eh ya ce ai ai ai Allah zaki ana bauta mashi ne tare da ah, tare da tare da gumakai eh wai Allah ne yace ai haka ai ana bauta musu ne don su kusa da su da su zuwa ga Allah kaga kariya kenan Allah ji ba man ba man azlam babu azzalim kaman wannan mutum kaman min nisra ala la kaziba wanda yake kirkariya ya jingina ma Allah min nisbati shirka ilai ya jingina ma Allah da eh jingina ma Allah shirka abin abin bauta wal walad ilai yace kuma Allah yana da da kamar suka ce uzair bin Allah ko wai uzair uzair dan Allah ne eh ko suka ce mala'iku yayin Allah ne ko suka ce annabi Isa kuma da ne eh na ruhi to wannan duk wanda yayi wannan to babu azzalimi inji ubangiji kamar sa eh cin amana ne Allah lam yalid wa lam yulad ba ya feshi ba bai haifa ba shi shi ahad ne shi kadai ne kawai la sharika lahu ba ba ba ba shi da abokin tarayya ba wani wanda za ku gwa masu da Allah ba shi amma ka ga mushrikai kafirai da suna jingina Allah da da eh sannan suna hada shi da wani auren bauta to kaga wannan ba karin musiba bane eh Allah ya tsare mu gabaki da eh to shine Allah yake au kazzaba bi ayatihi ko ko mutumin da aka karanta shi a Qur'ani ga abin da Allah yace ya karyata ko ya karyata alqur'anin ubangiji eh ulaika kai wa'annan wa'annan azzaliman da Allah ya ambata lahum nasibahum suna da babban rabo eh nasib suna da wani rabo mai girma eh min alkitabi daga cikin eh daga cikin littafai eh ma'ana abinda suka aikata eh aka rubuta na mugu aikin suna da babban sakamako kenan eh kaji shine Allah yake eh lahum nasibun suna da sakamako min alkitabi sakamakon abinda suka aikata aka rubuta eh mimma kataba lahu bilal mahfuz saboda abin da aka rubuta shi a cikin lawil mahfuz eh min arziki wa ajali ta daga arziki da ajali wajen zakir mutum wannan Allah ya ce ta iza ja'at rusuluna har manzannin mu har manzannin mu za su za su zo gurin su ne mala'iku eh ya tawaffa ya tawaffaunahu za su karbi rayukan su gabaki daya a wannan ranan ubangiji zai zai musu magana me zai ce ai tabki'an eh zai yi domin zai ga musu maganar da zata eh zai tayi musu da hankalin zai tashi eh ranar ga mala'iku sun zo za su ɗauki rai to daga nan sai a ce musu aina ma kunta da'un ina allolin da kuke bauta ma ga ranar za su taimake ku ga dai mala'ika azra'ilu ya zo ɗauki rai to ku kira allolin naku kuma su taimake ku aina ma kunta da'una ina wanda kuke bauta min dina wanda ba Allah ba kuka ce za su taimake ku eh kalu sai kace sun canza magana ba su ce suna bauta sun taimake su bane ko to yau ga su mutuwa ta zo masu to an ce su kira su taimake su su kare su daga wannan daukar ran to ba dake ba su da eh ba su da kunya kalu suka ce dallu anna ai mu ai sun bace mana ai ba ma ganin su ma sun bace mana gabaki daya eh gabu anna sun bace mana falam narahum ba ma ganin su yanzu eh sai Allah ce to kaji wa shahidu ala anfusihim su ma kansu wajen mutuwan daukar ransu gashi suna ba da shaida a kansu kaga wanda ya bace za zai taimake ka kenan a haka ba zai taimake ka ba sai Allah ce wa shahidu anna wa shahidu eh annahum kanu kafirin anan sun tabbatar da shaida su kafirai ne tsantsa kawai kaga ko ne mutane cikin kafirci ai falame kubala ba za ka yi ayyukan su ba baki daya sadaka da kyauta da komai duk ba za ka karba ba wannan ya zama haba'an mansura eh kaman kura ne abin shi karwa ga baki daya Allah ya tsare mu na'am qala
أدخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النير نعم كلما دخلت أمة لعنت أكلها نعم حتى إذا ادركوا فيها جميعا قالت أوليهم لأوليهم نعم ربنا هؤلاء يضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النير kaji qala ta'ala sai ubangiji ya ce musu eh lahu yawmul qiyam tashir kiyaman nan eh Allah sai ya ce musu yawmul qiyamah kiyama ba ranan da kiyama ta tashi sai ya ce musu udhulu dukkan ku ku shiga eh fi jumlatin wasu jumlan kafirai mushrikai za a ce musu gabaki dan su shiga ne kawai eh udhulu fi umin kada kalamin qablikum ku shiga gurin da al'umman da suka riga ku aikata sabon ku shiga gurin da suka da suka gurin da suke zaune ma'ana ma'ana wuta kenan eh an kawo su gaba ga mutanen annabawan da suka gaba suka gabata ba su bi Allah ba su bi annaba ba su bi Allah ba Allah ya musu hukunci ya sa su a wuta to su wa'anda suka zo daga baya sai Allah ya musu hukunci sai ya ce musu udhulu fi umamin kad kalad min qablikum ku shiga gurin da al'umman da suka da suka rigaye ku kafin ku ku shiga suka riga ku barna to ku shiga gurin da suka shiga kuma ku shiga gurin da suka shiga eh min aljini wal ins Allah ya ce daga cikin aljau da mutane eh su wayanda suka saba ma Allah kafin wayannan suna cikin wuta aka bude suka gani sai ce to ku shiga gurin da suka shiga su ma duk halin ku daya eh daga cikin aljau da mutane wanda suka suka tawaye cikin amarin Allah haka Allah ya ce musu finnar Allah ya ce cikin wuta eh daga nan suna shiga sai kaji sun ce kullum ma dahalat ummatu duk wata al'umma da aka zo da ita aka sa ta a cikin wutan eh la'anat utaha ɗayan da suke ciki sai su la'anci wayannan eh la'anat uta allati qablaha lidalaliha biya su wayanda suke ciki sai sai wanda aka samu a ciki su wanda suka shiga sai su la'ance su su ce ku ne kuka ja mana wannan bala'i kuka halakar da mu eh ka ja sai aka su ga musu la'anat utaha yar uwan sai su la'anci wanda suka riga su shiga ku kuka halakar da mu kuka ce nan ne wannan kan gaskiya wannan ne gaskiya ka ji amna su eh hatta idza adarku har har har suka hadu gabaki daya a cikin wutan eh tilaqahum lokacin suka hadu fiha jami'a suka komba a cikin wutan gabaki daya kowa na shiga cikin azaba qala urahu sai wa'annan sai su ce masu wa huwa atba eh ka san tunda sun shiga wuta ai ka san akwai jagorori na halaka wani suka jawo suka jawo mabiya eh ka san ka san halaka a halaka dole a samu mai jagora to su wayanda suka yi jagorancin suka halakar da mabiyan to qala ukhrahu sai wayannan mabiyan sai su ce ma sai su ce ma jagororin eh huwa atba li aulahum ga wayannan wanda suka ja su zuwa ga wannan aikata ashadin zai yace mu yace yace mu yace mu yace mu sai su magana yace rabbana suna cikin wutan ba yace ya ubangijinmu daga ranar sun gane lalle Allah shi ne ubangijin su ko gani eh amma nan ba su yadda ba aiko suna da alloli abin bauta yanzu ta rabbuna haulai adalluna sai suka ce ya ubangiji wa'annan jagororin mu su suka halakar da mu su suka ja mana wannan bala'i su suka halakar da mu eh fa atim azaban dhi'fan ya Allah ka karo wasu azaba ninki kai ya zama azaba mu iri daya eh tunda suka ja mana ka shiga wannan bala'i to ka ninninka musu azaba su ne sanadiyanmu eh su muka bi su suka yaudare mu shi yasa ake tun a duniya ka nemi aboki na gari eh kar ka dauki mutum abokin banza a je baka cikin hadari in ranar gobe kiyama kuka shiga wuta shi zaka koka da shi Allah ya tsare mu gabaci da eh kaji eh sai sai sai sai sai rabbana rabbana haula adalluna fatima azabu si'ban ya lawai ne suka halakar da mu Allah ka kara musu nishin azaba minan nari azaban ma na wuta ka kara musu eh sai Allah ya kara ta Allah sai Allah ya ce a ai li kulli kowanne bangare da kudun da su da ku da sunun da ku da ku bisu ni ba ni da wariya dukan kudin di'ibun zan ninninka muku azaba ai ni a guda duk ɗaya ne da wanda ya jagoranci da kai mai saka bishi da ya jagorka me yasa ka bishi kajin da Allah ya ce yace li kulli minkum wa minni kowane bangare da kudin da su di'ifan zan ninka muku azaba ba dai ko roƙa ba to tare da muku gabaki daya eh walakin la ya'lamun amma su ba san Allah zai musu haka ba inda sun sai za su za su roƙa kaga ba za su yi ba to shi Allah ai ai tunda tunda aikin sa daya ko mina sa daya to ga daya ne gabaki daya Allah ya muna muwafaka na'am
قال لكل ضعيف ولكن لا تعلمون وقال توليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل نعم.
فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون to wakalat eh sai sai sai suka ce ai wakalal ulahum liwa li li li liwanum ko eh liwa kama kana lakum alina min farid sai suke sai suke su ban su na farko wanda suka ja su zuwa ga halaka su ma ya su musu da magana ya su musu da zance ya su ce musu ah kama kana lakum alina min farid ai babu wani bambanci tsakaninmu da ku ai abinda kuka yi shi abinda muka yi shi kuka yi to ai ba bambanci ga baki daya kajam za su ce musu li annakum lam lima lima takfuru to kudin me yasa kuka kafirce mu ma ba shi muka yi ba muka zama cikin wuta to kuma shi kuka yi kuka shiga wutar ai eh bi sababi bi sababi na dalilin mu wa nanu wa antum sawa' saboda haka nan ai ba wani maganan kafirci wai dalilin muka kafirci a kuma kun kafirci ma mu kafirce da mu da ku daidai ne kawai eh duk abin da za a yi mana ba bambanci kawai eh ka ta ala sai Allah ya sai Allah ya shiga tsakanin mutu kaga suna ta jayayya a cikin bala'i eh suna ta jayayya a cikin wahala sai Allah ya shiga tsakanin maganar su Allah ya ce ba zuku azabi ma kuntum takzibun dukan ku kowanne dan dani azaban abin da ya aikata kawai to kaga nan duk Allah yana gwada yana gwada yana nuna mana ishara eh shi Allah zai maka hukunci da abin da kake aikatawa kai abin da kake yi da shi za a yi maka hukunci hukun abin da wanda yake aikata ba zai shafe ka ba in kai aikata alhairi to da alhairi za a yi maka hukunci in kai aikata akasin sa da shi za a yi maka da kullun kana nan da kai kaza za a rubuta Allah ya sa mu dace to kaji abin da Allah ya ce musu na'am
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الثياب وكذلك نجزي المجرمين.
to ubangiji yake gaya mana eh ina gaya mana mu shiga mu shiga taitayi eh mu taitayi mana ma kowa kowa kowa yayi yayi kokari ya kiyaye kansa innal ladina kazu bi ayatina Allah ya ce kaga wani ke karyata ayoyin alqur'ani wastakbaru suka suna girman kai daga barin aiki da ita anha falam yu'minu biya ba su imani da ita ba eh la tubtau la ababus samai Allah ya ce ba za a bude musu kofofin sama ba yanzu ba muna cikin farkon Ramadan bane to ai kofofin sama a bude take eh dukkara duk aka ce maka yau yau go aka ce an ga wata to Allah ya alƙawari zai bude kofofin sama gabaki da rahama ne take sauka kawai yasa malaiku suna saukowa da daddare za su sauko rana da daddare malaiku suna suna sintiri yan uwa eh suna nan suna fitri ayyuka suna rubuta tsananin kalada eh suna baka hakuri dan uwa alheri ne ka ji rana ka sha wahala kana hamma kana suna ta kai hakuri alheri ne kai baka jin maganar ne suna suna gaya maka in ka kwanta cikin dare kuma suna nan suna shigo suna cewa salamu salamu suna kana bacci suna cewa amince tabbata a gare ka bawan Allah suna ta muku magana mai daɗi har alfijiri ya keto suna suna ma al'umma haka sai suna masu samuna al'umma haka to ubangiji sai yake gaya mana eh innal ladina kazzabu bi ayatina wanda suka karyata ayoyinmu wastakbaru anha suka ki imani da ita eh Allah ce la tubtahu law ababu samai ba za a bude musu kofofin sama ba balle a dauki ayyukan nasu ai sama da shi ba zai yi ba ka san muna da mala'iku wanda kullun suke suke zuwa suna aiki suna aiki suna kula da ayyukan bayi gabaki daya don lokacin da la'asar ta yi to wayanda suka suka kula da ayyukan mutum daga asuba zuwa la'asar sun rubuta sun tattara aikin kaf na alheri ko na sharri na alheri sai sama da shi na sharri kuma ai kasa da shi haka ake yi su ko su muna za su su karbi wayannan za su zo da fararen takardu na rubuta ayyukanka daga nan za su karbi wa'annan su ko su bi da ayyukan da kuka yi kowanne abin da ya rubuta ya cika sannan su wajen su fara rubutawa kuma duk abin da za ku yi daga la'asar har zuwa gari asuba ya yi sun rubuta ayyukan kuna alheri da shari gaba ki daya e sannan wasu ayyukan lafiya su zo ba ashe kullum aikin ka yana ina hawa sama ne to shine Allah ya ce kaga wanda suka ƙaryata ayoyinmu suka yi girman kai daga barin imani da Allah sai Allah ya ce la tubtahu law abaw samai su wa'annan ba za a bude musu gobabin sama ba balle a haudata da da ayyukan su ba to ayyukan su ayi riba ne toka ne eh kaga ba zai wanda ma toka toka ka kai gona kai amfani shi ayi ko eh Allah ya tsare mu gabaki ne eh idza araja bi arwahum ilayhim yayin da mala'ika ya zo ya karbi ran su eh aka karbi rayukan su to ba za a yi sama da su ba ka taba gani kafiri ya rasu eh ko mushriki ya rasu yana kallon sama a ba za ka gani ba ko a ruwa ya rasu ba za ka gani shi yana kallon sama ba eh saboda rayukan mu'mine ne ake sama da su shi ko rayuwar ya kan kafare mushrikai yana kasa ne gabaki daya da yawa ma za ka duk wanda kafirin ya rasu za ka ya ga kife ne kawai yana kallon yadda ran shi ya tafi ne kai ko mu'mini musulmi ranka kana kallon lokacin da za ka tafi da ranka ne sama kawai shi yasa shari'a tace idan mutum ya riya da su sai a samu ruwa sai a rufe sai a rufe wannan idon nasa yana kallon yadda rage tafiya ne shi kawai eh kaga saboda sama anan ne ake hawa da ayyukan ayyukan bayi na kware Allah ya sa mu dace eh an ce inal kitabul abarara abarari Allah yake da fi ilmi ina cikin guri madaukaki kago kago kasa ayyuka madaukaki ba madaukaki ya bace asfala ne ta kasa ne aiko Allah ya sa mu dace aka ce innal kitab fujari fa aka ce ina ina da fi sijji yana cikin kasa kasa kasa kasa ma ba wai kasa ba a'a cikin wuta ne sijji kurkuku ne na na gurin rayukan yana can gurin kurkuku ne eh da Allah ya tanadin makafirai eh ana an daddaura rayukan kawai cikin wuta Allah ya tsare mu gaba ki eh Allah ya tsare mu shi ko dan adam mutumin kwarai iya riga ya rasu eh mala'iku sayahin za su zo su da kiranka kawai ki sama da shi nan ko su ba yan uwa yan uwa yan adam dauki su dauki gawan ka kai kai rami a rufe saka shi kaga zaka shiga rami an sa rami an aje ka sai a dawo da ranka sannan sai a tambayi ai maka aka tambaya ana gawa ka tambaya sai a sama da ranka kuma ana can sai a shiga shi cikin aljanna eh sai a sa shi a cikin halittar tsuntsu ranka yana cikin tsuntsu tsuntsu nan yana yawa cikin aljanna yana cin abinci mai daɗi nan gangan jikin ka kuma yana cikin kabari kawai kana ta kana ta jikin kana ginuwa eh kawai kana da rai ba kama bane da ran kuma ka gani Allah ya sa mu dace to ubangiji yace la tabtau law abwabus sama ba za ku da kofin samai ba idza arada bi arwahum eh yayin da ake yayin da za dauki fitar da za dauki ransu ilai ibadul maut bayan sun mutu kaga a shirayikon su baya sama rayikon mushriki da kafiri kasa yake eh fa yuhbud ila sijin aka ce sai a dawo da ran an dauki ran kafiri da mushriki kamar an yi sama da shi sai Allah ya ce a yi kasa da shi kawai sai a dawo da shi a yi kasa da rayikon a sa cikin bisijin e bi hilafal mumin e sabanin mumini shi mumini banda shi fatuf tlagu lahu shi a bude gobe sama kawai e malaiku suna iyo wasabihati sabahan su wanda malaiku suna suke iyo e da fuske su ko sun tafi da mumini sama ka gani wa yas'ada bi ruhi ila samai sai a dauki ruhi ruhin mumini ran mumini zuwa sama ta bakwai kama wanda fi hadisi dole a ci hadisi mustafa alaihi salatu wasalam to kaga ashe mumini shike da lahira eh kafiri ko kafiri ko shike da azaba Allah ya tsare mu kenan sannan Allah ya ce wala ya dauru jannata su mushrikai da kafirai ba za su shiga aljanna ba wane su Allah ba zai shiga da su ba eh in za su shiga aljanna ko sai Allah ya ce in ko za shiga to hatta ya liju jamal fi sabil hiya in dai kafiri zai shiga aljanna ko mushriki to sai sai ko seko seko seko raƙumi zai shiga ta kafan allura ya fita kai kaga zai fita yi eh kaga raƙumi zai shiga ta kafan allura ya wuce to in dai in dai raƙumi zai shiga ta kafan allura ya wuce to ko kafiri ko mushriki zai shiga aljanna kaga ba za su ji daɗin su ba kenan ko ko ƙanshin aljanna ba su ba yan uwa mu gyara halaye eh Allah ya tsare mu eh Allah ya kiyaye to shine shine Allah shine Allah ke gaya mana nan wa kazalika Allah ce to kamar yadda muka muka muka muka hukunci jaza sakamako ne eh duk mun sa kafiri a cikin sujjin ai sakamakon aikin sa ne duk mun dauki mumini mun kai shi sama mun kai shi mun kai shi sama wannan sakamakon aikin sa ne wannan sakamakon kazalika jazil eh Allah ya ce haka muke saka mu mujrimai kafirai eh mu sa su cikin wuta kawai eh jazzil mujrimina muke saka makafurai eh nam ka karanta ko lahum fi lahum min jahannama ko lahum min jahannama mi'adun wa min fawqihim nawash wa kamalaka ladil zalimin to kun ji Allah yake gaya mana ina tura mana sirrin jahannama sirrin azaba yadda take karara kawai dan ka guje ta eh kaga mutum ya ya duhiya gashi ya je amma bai bari ba ya kaga ya kare ubangiji yace to lahum min jahannama mihadu su yan wuta kafirai mushrikai eh suna da katifa eh suna da katifa ji ubangiji su yan wuta ba suna da katuwar katifa eh wa in baki ya gawashim amma fa saman katifa kawai garwashin wuta ne kawai eh garwashin wuta ne kawai eh dan uwa kaga ba kaga kace ban na kasa garwashi na sama kuma mutum da zai kwanta ka kasa zai kwanta ka sama zai kwanta Allah ya tsare mun daga azabun wuta a gadiyatu minan nar aka ce an lullube katifan da wuta kawai don an lullube su kawai Allah ya tsare mu eh ga kaman wanda yake tukane ne ko ya gama tukanen shi ba zai sa ba sai je dauko duka makamashi dai a lullube ta da shi ko aka buga wuta ita na ƙasa wutan na kanta kuma Allah ya tsare mu gaba ki da eh shi manzon yake cewa ka ji tsoron Allah ko da rabin dabino kai kokari eh ka nemi tsari eh da wuta ko da rabin dabino kai ta alheri dan Allah ya raba ka da bala'i Allah ya tsare mu gaba kakka je ka dinga aikin sharri da dukiyar da Allah ya baka to wannan kana jama kanka basifa ne Allah ya baka ne ka samu daman ibada eh ta yadda za ka samu damar bauta ma ubangijinka ka sauki nauyin da Allah ya ɗora maka sai ka ɗan adam Allah ya hore mishi amma yana aikata ashiya eh Allah ya tsare mu eh shine neman mata shine neman wannan shine wannan shine aikata ashiya Allah ya tsare mu gabaki ne to kun ji Allah ya ce min fauki ya qawashim saman wutan kawai garwashi ne kawai gashiyar ta lullube kawai wa kazalika jazu zalimin Allah ya ce haka zamu mu azzalibai irin wannan sakamakon za a yi musu ranar gobe kiyama Allah na ta gaya mana mu ji tsoron mu ji tsoron mu sa'a masa eh duk azzalimi ranar gobe kiyama irin sakamakon da za a yi mashi kenan Allah ya tsare mu na'am والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to kun je gashi Allah ya gaya ma annabi annabin rahama ya gaya mana labarin yan wuta ga makocin su ga gurin su ga yanda za su shiga ran su ga yanda aka cire ran ga yanda za su je ga yanda za a cire ran kuma sannan ga yanda gurin da za a ji ran sannan a ranar gobe kiyama kuma ga gurin da zai shiga ga magagalu ke tsakanin su eh wannan na kuka wani ne ya ja mani wannan na ce a'a wani ne ya ja mani duka Allah na ba mu labari sannan kuma ya gaya mana ga gurin makwancinsu ga abubuwan da za su zama ciki Allah ya tsare mu gabaki ne ubangiji ya ce wallazi na amuna min salihati amma kaga wani suka imani suke aiki na kwarai mutada wa habar wa qauli ubangiji ya ce la la nukallifu nafsa illa wusaha Allah ya ce a wurin ibada ba ma dora ma rai abin da ba za ta iya ba eh balle balle rai ta ce ai Allah ne dora mana abin da ba zai iya ba shi yasa na sabe shi a'a shi ubangiji duk abin da ka ji ya ce zaka yace kai zaka iya yi ba ya wajata mana sallah ba ba za mu iya ba za mu ba za mu iya ba za wajata mana ba ya wajata mana fitar da zakka ba eh ba ya ce sai mai dukiya ba to tunda an baka dukiya ai dole kai zakka to dan Allah ya dora maka abin da ba zaka iya ba abai dora maka ba to Allah ya wadata ka da dukiya yace ka je aikin haji to tunda ya wadata ka da shi kaga dole ka je ashe bai dora maka abin da ba zaka iya ba sai ya wajata maka azumi ba kana azumin ba ashe bai dora maka abin da ba za ka iya ba to duk abin da ka gani Allah ya ce ka yi to sai to ya tabba Allah ya san za ka iya ne isa Allah ya ce walazina amanu wa min salihat kaga wani suka yi mai da Allah suka aikata aiki na kwarai la nukallifu nafsa illa wusa Allah ce ba za mu dora mare abin da ba za ta iya ba mai na amna aiki ba zai dora mare ba yanzu misali wani wani sami zai zo a jiwo shugaba ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a ra'aita idza sallaita makatuba ya sallan ka gane sallah guda biyar din nan ina kula sunan aka wuce tamin ina tayi bazan shi ƙara yace walam aywa yace yace bai yace a walam azalika ban ƙara komai ba ba ruwa da nafila kamar azan ai ka san akwai nafila kafin azan bayan ka sallar azan na ma ka iya nafila ko shi sai yace irin wannan nafilan ba zai iya shi ba zai yi ba yace ba zai yi ko ban ƙara komai ba eh sai yace ya yace ya rasulullahi ai a ra'aita idza sumtu ramadan walam an zalika adur jannati idan ni azumin watan ramadan da aka jarta mani ni ban kara komai akan haka ba shin ba zan zan shiga aljanna ba zan ce zaka shiga mana sai yace manzo Allah yake cewa eh yake ya rasulullahi kana ganin idan ni je ni aikin haji ban kara ba shin zan shiga aljanna shin zan shiga zaka shiga aljanna ba eh sai mutum yace to alhamdulillah shi sai ta shiga mun shugaba yace to alhamdulillah yace ya gode wa Allah ya gode wa Allah kawai sai ta shi ya rasulullahi to mu huta lafiya kawai sai ya tafi yana tafiya sai annabi ya ce maje sahabbai yace kun ga wannan mutum abin da ya faɗa in yayi gaskiya yace wallahi zai shiga aljanna in dai abin da ya faɗa ya kiyaye shi yayi gaskiya yace zai shiga aljanna to kaga ai ba dora miki abin da ba zai iya ba ai kai da aka ce kai nafila a kafin azar ai ka in kaga zaka iya ne wa ya ce maka in baka ka zo ki sal azar baka nafila ba sai ka sai ka rama ta wa ya ce maka in baka azumi shi ta shawwal ba sai ka rama wace baka in zaka yi rajab ko zaka yi al'almis ko litini in baka yi ba sai ka rama amma ramadan fa a sai ka rama shi wajibi ne ai to sallolin da baka yi kwana biyar sai ka rama ta amma kaje mace ita kuma zai rori ta ba a ce ta biya ba amma ta kace ta biya azumi amma kan sallah a salati azan ibada dace mafi girman ibada amma ita mace sai aka yafe mata da zarar tana al'ada shikenan sallan ko sallan nan ya ta yafe mata amma in dai tana an dai alwata azumi ya zara ma azumi kaji to shi uban addini mai sauki ne shine shine annabi ya ce inna ad-dina yusra addinin Allah mai sauki ne kar ka dora maka abin da ba za ka iya ba ka ce kai kullu sai ka azumi ba mu lokaci su malam ba sai yake ba ina bayani akan azumin watan Rajab yake kawo hadisi hadisi Imam Bahiri yake cewa wata rana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ina da kiban shi ina da jin dadin shi wata rana an jade ai shekaru sai suka haɗu sai ganshi yara me yara me yara me a'a sai ce a'a babili me ya same me ya same ka sai ce wallahi lafiya lau baka da lafiya ce lafiyar shi lau ce a'a to me yasa wannan me ya same kai wannan yace a'a ai tunda muka rabu da kai ya rasulullahi tun daga kudi ce mu akan maganar azumi ai ne kullum azumi nake bana shan ruwa yace kai ko kawa da kanka kaji annabi annabi annabi ce masa kaga kai ko kada ai ce kai kaza ya zaka ji yace kawa da kanka addini mai sauki ne ina ma me yasa ba za ka yi ba za ka iya ka yi irin azumin da dan uwana Annabi Dawud yake yi ba ai da ya yi maka ai addini mai sauki ne ka wadda kanka yace ai Annabi Dawud yakan azumi yau gobe ya ruwa jibi azumi gata ya ruwa yace ina ma da kana irin wannan azumin ai da ya yi maka to kaga Annabi sai ya soke mishi launi ga baki daya eh sai yace haka to kaga ai an nuna maka cewa addini mai sauki ne eh kar ka dora maka ka ayyuna ba za ka yi ba to ka gani shi Allah ce la nu kalima nafsa illa usaha eh ba za mu dora mare rai ba ya abinda tayi eh ka san muka yi baya ma in ba ku manta ba haka muka yi eh an soko da aya kan maganar ibada da sauransu su sina bakar da sina usmanu abdullahi usman ibn ibn usman maz'un da shi suka taru suka ce ba ruwansu da mata ba ruwansu da da mata ba rozu da ake cin abinci da rana kullum zai za su yi ko sai labari ya sama shugaba hankali ya tashi sai sai mazala ya je ya same shi ya zo yana tambayar iyali na ji la wata labari an ce kaza an ce kaza ake ya ta ce mashi ka san ka san mace to da yake su masu rike sirrin mazaje ne ba irin namu bane idan ya same ta yace wance ce na na ji wani labari an ce kaza an ce kaza yace eh ya rasulullahi in dai mijina ne wani ya gaya maka to haka ne kaga bar ce ta ji labar ta sani ba tace amma in dai wani ne ya faɗa haka ne kaga tana nufin bai faɗa ba haka bari gidan sai manzara ya shiru ina sai tara su sai yake cewa na ji kaza kun yi kaza kun yi kaza suka ce haka rasulullah ai zo ai kai mana wa'azi kai kaza kai kaza yasa muka ce to ba ruwanmu da mata ba za mu ƙara cin abinci da rana ba kullum azumi za mu yi dare da rana kuma nafila za mu dinga yi sai ce a Allah bai aiko ni don tsananta ma al'umma ba kaji abin da yace to ni yace ni ma ina azumi sannan ina shan ruwa kuma ina kusantan matana sannan kuma ina kaza ina kaza yace to in tsananin in an kaza ne an ya kamata a yi ko sai ya tara al'umman gari gaba kida masallaci sai ce ma bal hauzul aulai umma me yasa ba wayannan al'umma ne suka tsananta ma kansu abinda Allah bai tsananta musu ba manzo Allah yi hudu ba mai karfi to daga nan suka sauke laudi gabaki daya to kaga anan in karo da wannan ayan ana magana addini mai sauki ne eh abinda Allah ya dora maka shine zaka yi la nukarbi la nafsa illa wasa Allah ya ce ba mu dora mare sai abinda za ta iya eh daqatin min amali aikin da za ta yi Allah ya ɗora mana yau sallah guda biyar da asuba kai biyu da azhar kai hudu da la'asar kai hudu mangariba kai uku isha kai kai hudu Allah bai so kai nesa da shi yana so ka zama kana kusa da shi ko kana da wata bukatu a tare da shi tare da kai eh yana son shi Allah yana son haka kamar mafade ne da mai gidansa ai kaga ba ba kaga ba ya so kusa da shi ko Allah ya sa mu dace ubangiji yake cewa to ulaika asabun janna wayna suni a janna gabaki daya hum fiha khalidun samma a cikin ta zasu dawo ma gabaki daya Allah ka dawo da ma cikin aljanna hmm kaji ita aljanna a shiga ba a sai fita na'am wa naz'ana ma fi sudurihim min jillim tajri min tahtim lanahar وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا نعم.
وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق نعم.
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون sadaka Allahu azim صدق الله العظيم kawai shine ubangiji yake gaya mana yana gaya mana ɗan aljanna yan uwa Allah ka ba mu rayuwar aljanna tun a duniya eh zama da siffansu da halayensu Allah yake gaya mana ga yanda ɗan aljanna suke zama eh ga yanda ɗan wuta suka shiga cikin bala'i suna kuka da junansu eh suna suna ma shugabannin su ƙaurafi shugabannin su ma suna musu ƙaurafi duka ana ana zargin juna kaga kaga wannan zama zama ne na marasa gaskiya Allah ka tsare mu ubangiji ya ce bayan ai aljanna sun shiga ai kaga ya ga mana ko yace ulaika ya ashabul janna wa'annan duk yan wuta yan aljanna ne annabi Allah wan biya karidu a aljanna za su dawama Allah ka sa ma ciki to gashi abinda Allah zai cire mu yan aljanna wa nazana ma bi zulmin gid Allah ya ce za mu cire musu eh higidi mana kulli a cikin zuciya wannan ya kulli wannan daga ba bai son wannan wannan bai kaunan wannan wannan bai son wannan cigaba wannan bai son wannan cigaba Allah ya ce sai mun cire mu yan aljanna tun kafin shiga aljanna sai mun cire su ayyukan cire shi a cikin zukata eh kaga ai zaka ba mai jin haushin wani kenan eh wannan za'ana ma fi zulmi ne gidi sai mun cire musu bakin cikin juna eh kin juna eh Allah sai ya cire musu gabaki daya eh hikidu kana bainahu fi dunya wannan hikidun da suke da shi a duniya Allah ya ce za su ga aljanna bai mu raba su da shi gaba ki daya so da rayuwa ne ake so su yi na jin dadi kawai eh tajri min dadi alhar Allah ya ce aljanna za su zana ruwa na ta gudana usul a karkashin manyan manyan gine-gine ba wai ga aljanna nan ba ga gidanka nan ruwan na gefe ne ba a kawai ruwan kana ganin shi kana ganin shi eh ka baka ga yadda Allah a baka ga yadda aka gina fadan annabi Allah annabi Sulaiman ba lokacin da Bilkis ta zo ba tana zuwa ba ta ta ta ga abin da ba taba gani ba eh tana ganin eh ta ta ga abin da taba gani ba tana zuwa mai tai ta fara daga sigar din ta sama eh tana ganin za ta fada ruwa ne daga ce a innahu sarhu mumarrad a wani abu ne wannan wani abu ne wanda aka narka aka yi shi kaman gilas ruwa na tafiya a ƙasa kifi na ta gudu kawai tana ganin ruwa ta fada idan ya ta saki ta saki ta saki abin nan da ta kawo ta taka ta je fadan annabi Allah annabi Sulaiman to aljanna kayan adon shi ya kai yadda yake dan uwa kana tafiya kana kallon hoton ka ciki ne kawai dan uwa sannan ga ruwa ko ina tafiya yake kuma sama gini ne kawai sama gini ne amma kuma kana kallon ruwa ina tafiya ko ta ko ina yana yawo kawai abin shi a kasa dama ƙaryen nan ƙaryen mutum ya yi gida ya yi gurin wanka ya gidan wannan ya ji daɗi gurin da sanyi ko ina da sanyi ko ai kaga ba zafi kenan ba zafi yanzu da azun da muka shiga cikin zafin nan dubi da aka ruwa baka gidan ya ji daɗi ba to balle ruwa na ƙasa to ina wani wahala kaga ba shi Allah ya ta girmin jadal har ruwa na gudana karkashin gidajen eh tatal qusuruhum karkashin manyan benaye ruwa na gudu eh kai ko yanzu aka ce baka an gina maka bene karkashin ruwa ne ayo ta zai rushe kuwa ko ba haka ba eh Allah ya sa mu dace wa qalu an ce yan aljanna yayin da suka shiga suka tabbata a ciki suka ga kayan alatu na jin dadi to ba abin da za su fara sai godiya eh sai su ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha kai mun gode ma Allah da ya bamu wannan kyauta da ya bamu wannan babban kyauta wannan babban kyauta ka zuba ba kyauta da kai aljanna ba akwai shi to sai suka ce sun gode ma Allah da Allah ya ba su wannan babban kyauta cikin aljanna Allah ka sa mu na daga cikin wanda za su faɗi wannan ranar gobe kiyama eh kaji al'amal allazi haza haza jaza'u ai mun gode ma Allah da ya da ya muna sakayyar da muka da aikin da muka yi a duniya eh tunda kullu nafsin bima kasabat rahina duk wata rai da abinda ta aikata za a yi mata sakamako Allah ya samu dace Allah ya so sai sai suke cewa kuma kunna linatadi wallahi mu da kanmu ba mu isa mu zama shiryayyu ba mu shiryar da kanmu ba wannan aikin Allah ne shi ne yake so mu yi shiryar da mu eh wa ma kunna linatadi ba mu isa mu shiryar da kanmu ba laula an hadarna da ba dan Allah ya so mu ya jiyar da mu ba ashe ka gani sun tabbatar da neman na Allah ne shiriyar na Allah ne eh Allah ka samu a cikin wanda za su tabbatar da wannan shiriya da suka faɗa ga baki ne eh law dalalatun ma qablu alai yace laqad ja'a rasulu rabbina bil haqq suka ce haƙiƙa manzannin mu sun mu da gaskiya sun zo mana da gaskiya eh sun zo mana eh sun zo mana su manzannin namu manzannin ubangiji mu sun zo bil haqqi da gaskiya sun gaya mana eh sai Allah ya sai Allah ya ce sai Allah sai ya ce musu wa nudu sai Allah sai aka je yadda ji kira sai an addana yadda ji Allah na kiran su kuma saboda wannan kalmar da suka faɗa suka ce alhamdulillah ladhi hadana mun gode wa Allah da ya shirye da mu ya ba mu wannan ya ba mu wannan kyauta din nan hmm kuma kun ne da wannan da Allah ba zai zama shiryayyu ba da Allah ya so mu ya shirye da mu din nan eh sai Allah ce daga ja kun sulu bilaki wa nudu sai a kira su ya ce an tilkum jannatu rusumuha kun ga wannan aljannan da kuka gani shi muka gadar muka gadar muku yau eh yanzu duk naku ne wannan gadon ku ne Allah ya gadar muku gabaki daya eh tilka tilka jannatul waccan waccan aljannan da muke ga da muke nuna muku to ita ne muka gadar da ku saboda me kamar da me Allah sai ce bi ma kuntum ta'malun saboda ayyukan da kuke na alheri eh wanda sakamako ne Allah yi kamar yabo ma'ana kamar tukuici kenan da abin da kai ma Allah eh kaga Allah zai mana Allah ya tabbatar mana Allah ka saba cikin wanda za su wannan murna da farin ciki gaba ke daya eh duk wanda Allah ya tabbatar da shi a aljanna wannan ya huta eh Allah ka tabbatar mu cikin neman neman sa gaba ke daya Allah ya mana muwafaka muka na daidai Allah ya ba mu lada ya mana mu kure kuma Allah ka yabe mana baki daya Allah ka ruwa mana asiri sau ma'ana Allah ka ruwa mana asiri sau ma'ana Allah ka taimake mu ka taimaki ƴaƴanmu da matan zuriyar mu Allah ƙara mana shiriya ya shiriya addini ƙara mana tsoron Allah cikin zukatan mu ƙara mana jajircewa wajen ibada da ayyuka na alhairi domin Allah ya tabbatar mana ya ba mu wannan aljanna baki daya Allah ya jigan maulana shi Usman Abbas Allah ya jaddada mashi rahama Allah ka jigan malamin mu jagoran mu malam Jumari Allah ka mishi rahama Allah ya gafarta musu baki daya Allah ka cikin jagororin wannan gari na addini eh kamar limam namu da shi na da shi na'ibi da iyayen malaman mu duka Allah ya musu na mai gafarta musu ina wani karbar su baki daya Allah ya musu takaya da janna baki da daraja na Qur'ani ya al'umman da muka rasa a cikin kwanakin nan duka Allah ya musu rahama Allah ya nawar karbar su baki daya ina godiya wanda suka taimake suke ba mu gudunmawa da gudunmawa mai da sauransu da abubuwa da zuwa da halarta duka Allah ya saka mu kowa da alhaji Allah ya tabbatar da mu akan siratal mustaqim Allah ya gyara halayen mu mu zai annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamu shi ne til kadari la mu shi ne til kadari la mu shi ne til kadari mu zai annabi sallallahu alaihi wasallam na ko duk abin da yake da mu bangiji Allah ya yi mana bukata kuma Allah ya tabbatar mana in Allah ya da karatun mu dan lahadi insha Allah za mu yi addu'a mu roki Allah Allah ya sa mu yi adaci Allah kuma ya amsa muna bukata kuma abinda muka yi Allah ya sa za mu tsince shi aljanna baki daya kurakurai kuma Allah duka Allah ya yi mana baki daya mun za ni mai sallar shigowa a gidan Maulawar mu shehin mu Allah da na alifa za a rufe ranar litini eh Allah ya sa mu da shi kuma babban shehi ranar asabar za a rufe muna fata Allah ya nuna mana ranar Allah ya sa mu karkin wannan wata lafiya sada mu da alheri baki daya wassalamu wassalatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم